Her zaman.
Yani sen إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da littafin al'akhdari wanda malam abdulrahman al'akhdari ya wallafa a yau muna ranar talata wanda ya daidai ga 27 ga watan jumadal ula hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 18 ga watan 11 miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 wannan shine darasinmu na 13 a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi inda mala yake cewa babun fisahwi babi wanda zai yi magana akan mantuwa a cikin sallah mala yake cewa wasjudu sahwi fi salati sunnatun mala yake cewa sujudu sahwi sujuda ta mantuwa fi salati a cikin sallah sunna ne sunna ne mutum idan yayi mantuwa ko yayi ragi ko yayi kari a cikin sallah ya zo da sujud wanda ake ce masjudu sahwi wannan shine da yawa daga cikin malamai na mazhaban malikiya suka tafi akan shi wannan kuma shine zaɓin malam mai wannan littafin cewa sujudu sahwi sunna ne amma da yawa daga cikin malamai na mazhaba malikiya da shi imam malik ɗin karan kanshi kamar ibn rushd al-jadd a cikin littafin shi al-ajwiba da ibn rushd al-hafid a cikin littafin shi bidayatul mujtahid da alkadi abdulwahab dukkaninsu sun tafi akan cewa sujudi wanda yake na sujudi wanda yake na ƙabli wannan sujuda ce wadda take wajibi idan mutum bai zo da ita ba sallar shi za ta iya za ta iya lalacewa amma zaɓin malam da zaɓin da yawa daga cikin manyan-manyan malaman malikiya sun tafi akan cewa sunna ne amma abin da ya fi shi ne ya zamanto wajibi ne musamman abin da ya shahi sajada ta ƙabli zai zamantuwa wajibi ne mutum ya yi idan mutum ya manta ta kuma zai iya kasancewa ya zamanto sallar shi ta ɓace sujudu sahawi kamar yadda ake yin ta yadda ya zo daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum za ya yi sujuda guda biyu ko da ko ya yi mantuwa ne da yawa ka yi mantuwa sau ɗaya ka yi mantuwa sau biyu a cikin sallah guda idan dai bai yi yawa ba yadda zai ɓata wannan sallai to mutum zai zo da sujudu sahawu ne kamar yadda ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa li kulli sahwin sajadatani manzo Allah ce kowace mantuwa mutum zai yi mata sajada guda biyu ne a ba kowace sujuda bace ba ba kowane mantuwa ne idan mutum yayi a sallah ba zai zo da sujuda kamar yadda malam zai yi mana bayani a nan ne idan mutum ya mance abin da yake sunna ce khafifa wadda ba ta da nauyi sosai ko mutum ya manta abin da yake fadila ne wannan mutum ba zai zo da sujudu sahau ba amma idan mutum ya manta rukuni ko abin da yake farali ne a cikin sallah to wannan mutum zai zo da shi kuma ya zo kuma ya zo da sujudu sahawi malamai sun ce sunnoni guda takwas ne masu ƙarfi wanda idan mutum ya manta su zai zo da sujudu sahawi sunna ta farko shine mutumin da ya manta karatun wata sura bayan fatiha wannan mutumin shi zai zo da sujudu sahawi abu na biyu mutumin da ya bayyana karatu a wurin da ake boyewa ko ya boye karatu a wurin da ake bayyana wannan ma zai zo da sujudu sahwi sannan mutumin da yawance kabbara banda kabbara ta ihrami ita wannan in mutum yammance ta bai da sallah saboda sallah tana harawa ne da ita amma idan da mutum zai manta wata ɗaya daga cikin kabbarori wannan mutum zai zo da sujudu sahwi haka mutumin da yammance sami Allahu liman hamidahu shi ma zai zo da sujuda ta ta mantuwa haka mutumin da yammance zaman tafiya na farko da zama da zaman shi da mutumin da yammance zaman tafiya na biyu da zaman shi to shi ma wannan zai zo da sujuda sahwi amma da abin da ya fita daga wannan abubuwan guda takwas malamai suke cewa mutum ba zai zo da sujudu sahwi ba malam yake cewa falin nuqsani sajadatani qabla as-salami ba'da tamami at-tashahhudaini yazidu ba'dahuma tashahhudan akhar malam yake cewa falin nuqsani ga mutumin da yayi rage a cikin sallah misali ka zo za ka zamnawa zaman tahiya na farko sai ka mance ka tashi to wannan ragi ne malam yake cewa falin nuqsani ga mutumin da ya rage a cikin sallah sajadatani zai yi sajada guda biyu qabla salami kamun yayi sallama ba'da tamami tashahhudaini bayan ya cika zaman tahiya na harko da na biyu yazidu ba'da huma tashahudan akhara sai ya ƙara wani zaman tahiyan na biyu misali mutum ne yayi rage a cikin sallah ya zo ya zamna zaman tahiya na farko sai ya tashi to kaga wannan ka rage wannan zaman tahiya to idan mutum ya zo zama na ƙarshe sai ya tabbatar da ya ida zama na ƙarshe maimakon ya yi sallama to wannan mutumin sai ya ƙara raka'a guda biyu idan ya ƙara raka'a guda biyu sai ya zauna sannan ya zo da attahiyatu lillahi ya zo da zaman tahiya kuma sannan sai ya salamce abinda malamai suka tafi akan shi shine ba zai yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin wannan zaman nashi wanda yake sajada ta sahau a ciki mutum ba zai zo da salatin manzan Allah ba kuma sannan ba zai yi addu'a a cikin wannan zaman ba balma wasu malaman kamar imamu malik shi a karan kanshi ya tafi cewa mutum ba sai ya ƙara zaman tahiya ba idan dai ka yi da zaman tahiya na bi kamun ka salamce sai ka ƙara sujuda guda biyu sai ka sai ka salamce amma idan mutum ya zo kuma da da da da attashahud kin fa biha wa ni'ma idan ma mutum bai zo da shi ba sallar shi tana nan ba ta lalace ba mun gane ko mala ce waliz ziyadati ga wanda ya kare kuma a cikin sallah sajadatani za ya sajuda guda bi ba'da salami bayan yayi sallama ya tashahhab tashahhudin ba'dahu zai zo da zaman tahiya bayan shi wa yusallimu taslimatan ukhra sai ya kara yin wata sallama wata sallama daban misali mutum ne ya kare a cikin sallah ya zo maimakon ya zamna ya cika raka'a ta hudu sai ya miƙe zai ciko ta biyar ko ya miƙe ya cika ta biyar to wannan mutumin bayan ya yi da zaman tahiya na biyu zai yi sallama zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya koma kuma ya yi zaman ya yi sujuda guda biyu idan ya koma ya sujuda guda biyu sannan ya zamna kuma ya zo da ya zo da da da attahiyatu lillahi tukwana ya salamce wannan shine abin da malam yake nufi wa liziyadati idan mutum yayi kari a sallah zai yi sallama guda biyu zai yi sujuda guda biyu bayan ya salamce idan ya sujuda guda biyu bayan ya salamce sai ya zamna ya zo da zaman tahiya tukwana tukwana sai ya salamce anan malamai sukan yi wani karin bayani misali mutumin mutuman da ya kabli ya kamata yayi sai yayi ba'adi ko yayi ba'adi ya kamata yayi sai yayi kabli to wannan abin da mazhaban malikiya ta tafi akan shi shine cewa wannan mutumin yana da sallah duk wanda yayi idan mutum ya mance ana nihin mantuwa za ka yin kabli sai ka mance kai ba'adi ko za ka yin ba'adi sai ka mance kai kabli to wannan mutumin sallar shi tana nan amma abin da yake zamantowa abin da yake zamantowa karhanci ne shine mutum sujudu sahau da zai yi kamun ya salamce idan yayi su bayan ya salamce to wannan in dai da gangam ne mutum zai sake sallashi amma idan mantuwa ne ko kuskure ne ko shagala ce wannan mutum ba zai sake salla ba mala yake cewa wa manna ƙasa wa za da sajada qabla salami mala yake cewa wa manna ƙasa duk mutumin da ya ragi wa za da kuma ya ƙari sajada qabla salami sai ya yi sujuda guda biyu qabla salami kamun ya salamce misali mutumin da yammance zaman tahiya kaga wannan yayi ragi kenan sai kuma ya zo wajen sujuda sai ya sujuda uku kaga wannan yayi ƙari kenan rabkanwa guda biyu ta haɗu a cikin sallar shi ta farko ƙari ne ta farko mantuwa ce malace sajada qabla salami sai ya kasance zai yi sujuda ne guda biyu qabla salami kamun ya salamce kwana sai ya salamce sallah idan ya ga dama ya zo da zaman tahiya idan bai ga dama ba yana yin wannan sallama sai ya salamce saboda ita idan ƙari ya haɗu idan ƙari ya haɗu da ragi to ragin shi yake rinjaya ƙar sai ya kasance mutum zai yi sajada ne kamin ya salamce malam yake cewa wa man nasiya sujudal qabali wa man nasiya sujudal qabaliyya malam ce duk mutumin da ya manta sujuda na qabli kamin ya yi sallama hatta sallama har lokacin da ya sallama sajada in kana qariban in ya kasance yana kusa da wurin inda yammance to sai yayi wa ya zo da wannan sujuda wa in tala idan kuma ya jima ha au kharaja min al masjid ko ko mutumin ya fita daga masallaci batala sujudu wannan sajadan nashi ya lalace wa tabtulu salatu ma'ahu malace kuma idan sujuda ta lalace to sallan ma za ta lalace in kana an salafi sunanin malace idan mutum ya mance sunnoni manya-manya guda uku ne au aksara ko abin da ya fi haka min zalika daga wannan wa illa fala tubtal malace idan ba haka ba kuma sallar shi tana nan ba za ta lalacewa ba abinda malam yake nufi mutumin da ya mance sujuda na qabli mutumin da ya rage a cikin sallah sai ya mance ya yi sujuda na qabli to idan ya kasance yana kusa bai bar masallaci ba bai fita daga masallaci ba ya kasance bai sauya alƙibla ba to wannan mutumin zai zo da wannan sujuda amma wa in tsala idan ya kasance kuma lokacin da kan manta sajada na ƙabli lokaci ya ɗan ja kuma ka fita daga masallaci malace to wannan sujudan ya lalace idan kuma wannan sujudan ya lalace haka kuma sallan mutum ita ma za ta lalace amma yaushe ne mutum sallashi za ta lalace idan ya kasance ya mance abu guda uku ne sunnoni manya-manya guda uku mutum ya mance su kamar mutumin da ya mance tahiya zaman tahiya na farko kuma ya mance kabbarori guda uku kaga wannan ya zo da mantuwa kenan guda hudu to wannan shine idan ya manta zai zo idan yana kusa zai zo ya yi wannan sujudan guda biyu idan ya fita daga masallaci an sha zogon lokaci to zai sake sallah ne amma idan ya kasance sunnoni ne guda biyu mutum yammance misali mutum ne yammance sami Allahu liman hamidahu guda biyu ko yammance kabbarori guda biyu idan dai ba su kai uku ba to sallar shi ba za ta lalacewa ba ko da ko yammance ko da ko an ɗauki lokaci bai wannan sujudin na sahau ba wa illa falatu talmala ce idan abin da aka manta bai kai uku ba bai kai hudu ba to sallan mutum ba za ta lalace ba idan mutum ya manta sunnoni guda biyu manya-manya har ya fita daga masallaci kuma har aka ɗauki lokaci to wannan sallar shi tana nan amma sallar shi ba za ta lalace ba amma idan ya kasance kuma mutumin ya zo da sallah ya mance abubuwa guda hudu kuma ya fita daga masallaci an ɗauki lokaci mai tsawo wannan zai sake wannan sallai saboda abubuwan da yammanta abubuwan da yammanta suna da yawa ma wasu malaman suna ganin cewa ko da ko abubuwan suna da guda uku wannan sallar shi ba za ta lalace ba amma abin da yafi ihtiyatan saboda ka kula da sallarka idan dai abin da kan manta ya kai uku ko hudu kuma kan mance baka yi sujuda na qabli ba ka fita daga masallaci kuma an doki tsawon lokaci duk da wasu suna ganin sallarka ta yi to abin da yake daidai saboda mutum ya kiyaye sallar shi ya kiyaye abin da shi ne za a fara yi mai hisabi da shi sai ya maimaito wannan sallai mala yake cewa wa man nasiya haka ne ko mala yake cewa wa man nasiya sujudal ba'diyya sajada walau ba'da amin mala yake cewa wa man nasiya sujudal ba'diyya sajadahu walau ba'da amin mala ce amma mutumin da yammance sujuda na ba'di misali mutumin da ya kari a cikin sallah ka tashi maimakon ka salamce raka'a na hudu sai ka tashi ka karo raka'a ta biyar kuma da kai raka'a na biyar sai kan mance ka tashi baka zo da wannan sujudan ba guda bi na ƙarin da kai mallace sajadahu walau ba'da amin wa man nasiya sujudal ba'diyya duk wanda ya manta sujuda na bayan yayi sallama sajadahu walau ba'da amin mala ya ce wannan mutumin zai zo da wannan sujudan koda bayan shekara ɗaya ne wasu malaman sun ce koda bayan wata ɗaya ne wasu malaman sun ce ma tsawon rayuwarka koda nan da shekara goma ka tuno cewa akwai wata sallah da kai ƙari a ciki bayan ƙarin da kai kuma ka mance ba kai wannan sujudan na ba'adu ba to za ka zo ne a masallaci sai ka kabbara ka yi kabbara ta harama sai ka zo da wannan sujudan guda biyu sai ka salamce ka zo da wasu sujuda guda biyu sai ka salamce idan ka yi haka ka mai da bashin wancan sujudan na ba'adi da ake binka idan mun lura saɓanin ƙabli shi ƙabli idan ya kasance abu uku ne aka manta to sallan idan an ɗauki lokaci sallan ya lalace idan mutum ya manta abu uku a sujuda na ƙabli sai aka ɗauki lokaci kuma ya fita daga masallaci to idan abun ya kai guda uku sallar shi za ta lalace mutumin da yammance misali mutumin da yammance zaman tahiya na farko kuma yammance kabbarori guda uku abu nawa yammanta ya manta abu hudu ko yanan mi za yi idan ya zo sallah zai yi kabalu ko to idan yammance bai wannan kabilin ba ha aka ɗauki lokaci sallar shi ta lalace amma sabanin ba'adi shi ko da an ɗauki lokaci to sallar mutum ba za ta lalace ba zai zo a masallaci ya yi kabbara harama ya zo da wa'annan sajadan guda biyu sai ya salamce kowane masallaci ne kuma ba dole ba sai masallacin sai masallacin da mutum da mutum ya yi sallah in gane ko mala cewa man naqasa faridatan fala yujzihi sujudu anha mala yake cewa man naqasa faridatan fala yujzihi sujudu anha malace duk mutumin da ya manta faridatan abin da yake farali ne rukuni ne daga cikin rukunan sallah fala yujizu husujudu anha to ba za a ce ba kawai sujuda shikenan ba sai ya zo da wannan abin ba a'a idan mutum ya manta raka'a to wannan mutumin zai zo da wannan raka'a sannan sai yayi sai yayi sujada guda biyu amma ba za a ce ba shikenan ka manta abin da yake babban rukuni ne kuma shikenan kai sujuda guda biyu ba zai maye maka mayan wancan gurbin ba na rukuni ko na farali dole sai ka zo da shi mun gane ko malaika cewa man naqasa al-fada'ila fala sujuda alaihi duk mutumin da ya manta abin da yake falala ne a cikin sallah fala sujuda alaihi wannan ba zai yi sujuda na mantuwa guda biyu ba misali alqunutu da ake yi a lokaci a lokaci na sallar asuba to idan mutum ya mance wannan alqunutin kaga falala ne yin alqunutu a sallah ta asuba amma idan kan mance shi to wannan fara sujuda alaihi mutum ba zai zo da wannan da sujuda na sahau ba amma idan mutum ya ya yammance bai idan mutum bai alqunutu ba na sallah asuba saboda jahilci ko rashin sani ko ko da gamgam sai ya zo da raka'o'i guda bi to wannan mutumin idan dai ya zo da raka'o'i ne guda bi idan ya zo da wannan rakawo'in guda biyu bayan ya salamce sallah to sallar shi tana nan amma idan ya zo da wa'annan rakawo'in guda biyu kamin ya salamce sallah baya da sallah misali idan mutum yana sujuda alqunutu da ake yi a sallah asuba wannan fadila ne falala ne idan mutum bai zo da shi ba wannan ba zai yi sujudu sahau ba amma idan mutum kuma bai yi alqunutu ba sai yammance saboda rashin sani ko da gangan ko jahilci sai ya zo da sajada guda biyu ga abun da yake falala ne idan ya zo da wannan sajadan guda biyu bayan ya salamce sallah to sallah shi tana nan amma idan kamun ya salamce sallah ya zo da wa'annan sujudin guda biyu to sallah shi sallah shi ta lalace malaika ta wala yakunu sujudul qabli illa li tarki sunnatayn fa aksara malaika ta wala yakunu as-sujudu al-qabli illa litarki illa litarki sunnataini fa aksara malaike cewa sujuda na kabali ba zai kasance ba sai mutumin da ya bar sunnoni guda biyu wannan mutumin shine zai zo da sujuda na kabli amma idan ya kasance misali mutum ya mance kabbara guda biyu wannan kaga sunnoni ne guda biyu kan manta to za ka zo da sujuda kamun ka salamce sallah zaman tahiyanka na ƙarshe bayan ka ƙare kamun ka salamce sai ka zo da sujuda guda biyu sai ka ƙara zaman tahiya sai ka salamce amma idan ya kasance abin da kammanta ɗaya ne misali kabbara ce guda kammance baka yi ba ko ko sami Allahu liman hamda ce ƙwara ɗaya kammance baka yi ba to mala yake cewa wannan ba za a zo ba mutum ba zai zo da sujuda ba a wani sa'in zaka ga liman yayi mantuwa amma kuma ya salamce sallah ya tashi ya tahiye shi kada ka ce baya da sallah mai yiwa abin da yammance sunna ce wadda take yar kararrama ba sunna ba ce mu'akkada to wannan fala illa li tarki sunnatayn sai mutumin da ya bar sunnoni guda biyu fa aksa sai mutumin da ya bar sunna guda biyu ko guda uku ko guda hudu ko guda biyar wannan shine ya zamanto wajibi ya zo da kabali ma idan mutum ya manta daya misali ya manta kabbara guda ko ya manta sami Allahu liman hamdahu guda wannan ba zai zo da da komai ba bayan ya yi da sallar shi mala yake cewa amma sunnatul wahida fala sujuda laha mala yake cewa amma sunnal wahida fala sujuda laha illa sirra wal jahr faman asarra fil jahri sajada qabla as-salami waman jahara fi sirri waman jahara fi sirri sajada ba'da as-salami mala yake cewa amma sunnal wahida fala sujuda laha mala ce amma idan mutum ya mance sunna guda daya wannan fala sujuda laha ba zai zo da sujuda gare ta ba mutumin da yammance kabbara ɗaya ko yammance sami Allahu liman hamda ko yammance tahmida guda wannan ba zai zo da sujuda na mantuwa ba a sallar shi mala yake cewa illa sirra wal jahar sai dai a wurin da ake ɓoye karatu ko a wurin da ake bayyanawa mala ce faman asarra fil jahari duk mutumin da ya ɓoye karatu a sallar da ake bayyanawa sajada qabla salami zai zo da sujuda guda biyu kamun ya sallama wa man jahara malace duk mutumin da ya bayyana sallah fi sirri a wajen da ake ɓoye karatu sajada ba'da salami zai zo da sallama ne zai zo da sajada guda biyu ba'da salami bayan ya yi sallama mutumin da ya zo sallah asuba sai ya mance ya karanta karatu a sirri to wannan mutumin zai zo da sujuda guda biyu kamun ya salamce mutumin da ya bayyana sallah misali sallah azhar sai ka bayyana karatu to wannan baya kai zaman tahiya kai sallama sai ka zo da sujuda guda biyu sai ka salamce amma idan dai ba wannan ba mala ce idan dai sunna guda ce tak mutun yammanta to wannan mutumin ba zai zo ba da sujuda sahau guda biyu amma idan ka boye karatu a wajen da ake bayyanawa za ka zo da kabali idan ka bayyana a wajen da ake ɓoyewa za ka zo da ba'adi an gane ko malam ya ce wa man takallama sahiyan sajada ba'da salami malam ya ce duk mutumin da ya yi magana sahiyan yana mai mantuwa sajada ba'da salami zai zo da sujuda guda bi ba'da salami bayan ya salamce sallah idan mutum ya mance ya yi magana zaman tahiyan shi na ƙarshe bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya zo da sujuda guda bi ya zamna kuma sai ya ƙara salamcewa to wannan kuma yana nuna maka cewa idan mutum ya yi magana da gamgam a cikin sallashi to wannan mutumin sallashi ta lalace an gane ko duk mutumin da ya yi magana da gamgam in dai maganan ba na lalura ba ne ba misali mutum ne ya zo ya ce maka ya ce maka wane yana cikin gida sai ka nuna mishi cewa e yana cikin gida ko baba yana nan sai ka nuna mishi cewa e yana nan ko ko maganar da ba za ta wuce fras guda biyar ba misali yaro ne yaro ne yake yake shirin hada wata matsala sai ka ce kai ku doke yaron nan amma duk abin da ya zamanto dumin yana da yawa zai kai fras din da ta kai guda biyar to wannan zai lalata ma sallah amma idan mutum ya yi magana a cikin abin da ba amfani ne ba babu wani maslaha da abin zai jawo mutum yayi magana da gamgam wannan sallashi sallashi ta lalace nan ana maganar wanda ya mantuwa ne shi yasa mala yake cewa man takallama sahiyan duk wanda ya man yayi manti yayi magana a cikin sallah sajada ba'da salami zai zo da da, da sajada guda bi ba'da salami bayan yayi sallama amma idan ya kasance kuma yayi dumin ne da gangam to yayi ƙari a cikin sallah ƙarin da baya cikin sallah wannan kuma sai ya kasance sallar shi ta lalace mala yake cewa man sallama min raka'ataini sahiyan sajada ba'da salami mala yake cewa man sallama duk mutumin da ya sallama ya salamce sallah min raka'ataini daga raka'a guda bi sahiyan yana mai mantuwa sajada ba'da salami zai zo da sajada guda bi bayan yayi sallama mutum ne zai yi raka'a hudu ta sallah azhar bayan yayi raka'a biyu sai yake tunanin yake da yakinin cewa raka'a hudu ce sai ya salamce to wannan mantuwa ce yayi wannan mutumin zai zo da sujuda guda biyu amma sharadin zuwa da wannan sujudan guda biyu bayan ka salamce ya zamanto baka hida daga cikin masallaci ba ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba abu na biyu ya kasance kana kallon alƙibla sai ka tuno cewa a da na salamce sallah ashe guda biyu ce na ba guda hudu ba baka fita daga masallaci ba sannan baka sauya alƙibla ba to wannan sai ka tashi ka kawo wannan rakawo'in guda biyu sai ka zo da wannan sujudan ba a kenan idan kuma ya kasance an ɗauki lokaci ka fita daga masallaci ka kama harakokinka ka bar alƙibla sai ka tuno ashe sallar da na raka'a guda biyu ce na salamce to wannan kuma mutum zai dawo ya sake wannan sallar gaba ɗaya ban san ba in muna ganewa mala yake cewa wa man sallama min raka'ataini sahiyan sajada ba'da salami mala cewa man zada fi salati raka'atan aw raka'ataini sajada ba'da salami wa man zada fi salasati mithlaha batalat mala yake cewa man zada fi salati raka'atan aw raka'ataini duk mutumin da ya kare a cikin sallah ya kara raka'a daya ko ya kara raka'a biyu sajada ba'da salami sai ya yi sujuda bayan ya salamce sallah wa man zada fi salati mithlaha duk mutumin da ya ƙara a cikin sallah kwatamkwacin tabbatalat wannan sallar ta lalace abinda mala yake nufi anan za ka yi sallah asuba raka'a guda biyu sai kammance kai raka'a uku to sai ka zo da sujuda bayan ka yi sallama amma idan ya kasance za ka yi raka'a biyu sallah asuba sai kai raka'a hudu to wannan sannan wannan sallar taka wannan sallar ta lalace idan mutum zai yi sallah azhar sai ya ƙara raka'a uku ba bakwai kenan ba to zai zo da zo da sujuda guda biyu ne bayan ya yi sallama amma idan mutum ya ƙara hudu to wannan sallar shine abin da malam yake nufi yake cewa wannan sallar ta lalace mun gane ko malam yake cewa man shakka fi kamali salatihi a tabi ma shakka fihi malam yake cewa duk mutumin da ya shakku a man shakka fi kamali salatihi duk mutumin da ya shakku a cikin cikar sallar shi a tabi ma shakka fihi sai ya zo da abin da ya shakku da shi washakku fi nuqsani ka tahaqquqihi malace shakku a cikin mantuwa kamar tabbatuwar shakkun ne wa man shakka wa man shakka fi kamali salati malace duk mutumin da ya shakku a cikin cikar sallar shi yana tunanin sallah raka uku ce yayi ko ko raka a hudu ce yayi a cikin wannan shakkun da yake malamai suka ce to yayi yaqini idan yaqinin kai nuna maka cewa a raka'a biyu ce ka nutsu cewa raka'a biyu ce to za ka yi binayi a kan raka'a biyu ne sai ka zo da sujuda ba da salami idan kuma mutum yammance raka'a uku ya ko raka'a hudu to sai ya zo da wannan raka'a misali mutum ne ya mance raka'a hudu na yi ko ko raka'a biyar na yi to zai ci kowannan raka'a guda in ya ci kowannan raka'a guda sai ya yi sujuda ba da salami ya yi sujuda bayan ya salamce saboda mantuwa ta rage a cikin sallah kamar an yi ragin ne da gangan idan mutum ya yi shakkun cewa ya yi shakkun cewa a raka'a uku ce na yi alhali shi kuma hudu ya yi to wannan shakkun da ya zai tashi ya ciko wannan raka'a guda saboda idan mutum ya shakku a ragi to kamar an yi ragin ne sai mutum ya zo da wannan raka'a guda sai ya zo da sujuda guda bi ba da salam mala yake cewa faman shakka fi raka'atin duk mutumin da ya shakku a cikin raka'a aw sajadatin ko sajada atabiha zai zo da ita wa sajada ba'da salami kuma zai zo da zai zo da sujuda guda biyu ba'da salami bayan yayi sallama faman shakka fi raka'atin duk mutumin da ya shakku wai shin raka'an nan hudu ce ko biyar ce aw sajadatin ko ko sujudan nan ɗaya ce nayi ko ko dai biyu ce nayi atabiha to ka zo da wannan raka idan sujuda ce ka zo da wannan sujude wa sajada ba'daha sai yayi sujudan sahau guda biyu ba'da salami bayan bayan ya riga ya salamce sallah ana tare da mu ko mala yake cewa wa in shakka fi salami sallama in kana qariban wala sujuda alai mala yake cewa wa in shakka fi salami idan mutun yammance yamman yayi shakku a cikin a cikin salamce sallah sallama in kana qariban wala sujuda alai idan yana kusa da wajen sallar nashi bai canza alƙibla ba kuma yana nan cikin masallaci to sajada ari sajada sai ya zo da wannan sujuda wala sujuda alaihi ba zai zo da sujuda na sahau ba wa in shakka fi salam malace idan mutum yayi shakku a cikin salamce sallah shin na salamce ko ban salamce ba in kana qariban idan dai kana kusan masallaci koko kana cikin masallaci ba a ɗauki lokaci ba sannan kana kallon alƙibla to ka zo da wannan sujudan wala sujuda alaihi ba za ka zo ba da sujuda na, na, rabkanwa wa in talat batalat salatuhu malace idan kuma abin ya ɗau lokaci to ita ma wannan sallar ta lalace idan mutum yammance sallah ce ban salamce ba sai mutum ya shakku to in aka yi katari yana cikin masallaci bai sauya alƙibla ba sai ya zo da wannan sallamar tashi kuma ba zai yi sujuda ba amma idan aka ɗauki lokaci bayan ya fita ya je ya zamna ya kama hiran shi sai ya yi wannan shakkun to wannan sallar ta lalace sai ya dawo ya yi ya yi sallah wadda take wadda take sabuwa ce mala yake cewa wal muwaswisu yatrukul waswasata min qalbihi wala ya'ti bima shakka fihi ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان مالك والموسوس wanda shi kullum yana waswasi a cikin sallar shi wanda waswasi ya arme shi a sallah a sallah guda zai yi waswasi guda biyu ko guda uku ko ku a duk kullum zai yi waswasi guda hudu ko guda biyar a sallar shi guda biyar ta yini to malaka cewa idan mutum shaidan ya same yawan waswasi a cikin sallah yadrukul waswasata min qalbihi mala ce ka bar wannan waswasin ka koya ma zuciyarka barin wannan waswasin da shaidan yake ma shi a cikin sallarka wala ya'ti bima shakka fihi ba zai zo da abin da ya shakku a cikin shi ba na wannan waswasin walakin yasjudu ba'da salami mala ce amma zai yi sallama zai yi sujuda guda biyu ba'da salami bayan ya salamce sallah sawa'an shakka fi ziyadatin aw nuqsanin ɗaya ne wannan shakkun a cikin ƙari ne ko a cikin ragi ne mutumin da shi kullun shaidan yana mishi wasu wasi sallan nan ha guda biyu ce kai a sallan nan guda biyar ce a sallan nan bata cika ba to ba za ka zo da wannan shakkun ba idan shaidan yana ma wasu wasin kullun sai ka ƙare sallah raka'a hudu sai ya nuna maka a'a guda uku ce shine malai ce maganin wannan wasu wasin shine ka shafa ma zuciyarka lahiya ba za ka zo da abin da shaidan ya ce ba kamance shi ba sai ka zo da sujuda wadda take ba da salami sawa'an wannan waswasin naka ƙari ne ko korage ne mala yake cewa man shahara fil qunuti fala sujuda alaihi walakinahu yukrahu amduhu mala cewa man shahara fil qunuti duk mutumin da ya bayyana a cikin alqunutu fala sujuda alaihi wannan ba ba zai zo da sujudu na sahau ba walakinahu yukrahu amduhu mala ce amma an kyamaci a bayyana alqunutu alƙunut wadda ake yi a sallah ta asuba malacce idan mutum ya zo da shi wannan fala sujuda alaihi idan ya bayyana ba zai zo da sujuda na mantuwa ba malacce amma wa yukrahu amduhu an kyamaci mutum ya bayyana wannan alƙunutun da ake yi a sallah asuba abinda ake so za a yi shi a cikin zuciya ne ba tare da na kusanka ya ji abin da kake faɗa ba malacce wa man zada wa man zada sura fi raka'atayn al-akhiratayn fala sujuda alaihi malai ke cewa man za da sura duk mutumin da ya ƙara sura fin raka'atayn al-akhiratayn a cikin raka'o'i na ƙarshe guda biyu wala sujuda alaihi wannan ba zai zo da sujudu ba bai zai zo da sujudu na sahau ba misali sallar azhar raka'o'i guda biyu bayan kai zaman tahiya na farko bayan ka karanta alhamdu sai kan mance ka karanta sura to wannan ba za ka zo da sujuda sujudu na sahau ba idan sallar isha'i ce ka yi raka'a guda biyu ka tashi ka karanta alhamdu sai kammance ka karanta sura to wannan mutumin ba za ya yi sujuda ta sahau ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya inganta a hadisi a wani sa'in manzo Allah yana karanta ayan da ta kai guda goma sha biyar a cikin raka'a wadda ba a karanta fatiha a ciki misali sallar azhar raka'o'i guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan karanta wani abu daga cikin alqur'ani haka manya-manyan salaf wani ya kasance idan ya karanta alhamdu yana karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab sai ya duka to idan mutum ya ƙara wani abu bayan ya karanta alhamdu to wannan ba zai zo ba zai zo da kowace sujuda ta mantuwa ba malaiki cewa man zada sura fi rak'atayn al-akhiratayn fala sujuda alayhi malai cewa man sami a dikra muhammadin sallallahu alaihi wasallama huwa fi salati fa salla alaihi fala shaya alaihi sawa'an akana sahiyan aw amidan aw qa'iman aw jalisan malai cewa man sami a dikra muhammadin sallallahu alaihi wasallam malai ce duk mutumin da ya ji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah kana sallah sai ka ji wani ya ce muhammadur rasulullah mala ce fasalla alaihi sai ka yi mai salati fala shaya alaihi mala ce baka da komi a cikin sallarka ba za ka zo da sujudi na sahawu ba mala ce sawa'an akana sahiyan duk ɗaya ne kamance ne au amiran koko da gamgam kai au qa'iman kana tsaye ne au jalisan koko kana zamna ne kaji wani ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shauqan ilaihi sai kace sallallahu alaihi wasallam to wannan bai zamanto baka da komi baka da komi a cikin wannan sallar ba sai ka zo da sujudu na sahau ba malai ke cewa man qara'a suratayn fi rak'atin wahidatin aw kharaja min suratin ila suratin aw raka'a qabla tamami surati fala shay'a alayhi fi jami'i dhalik malai cewa man qara'a suratayn duk mutumin da ya karanta sura guda bi fa aksara fi rak'atin wahida ko abin da ya fi haka a cikin raka'a guda bi aw kharaja min suratin ila suratin koko ka karanta ƙarshen wata sura sai ka shiga wata sura auraka a qabla tamami sura koko kai ruku'i kamun ka ida sura fala shay'a alaihi mala yace wannan babu komi a tattare da shi fi jami'i zalika a cikin dukkanin wannan mutumin da ya karanta sura guda biyu a cikin raka'a da wannan babu komi a kan shi mutumin da ya karanta ƙarshen wata sura ya ƙetara ya shiga wata sura shi ma babu komai a kan shi mutumin da ya duka kamun ya ya ida ya ida sura shi ma wannan babu komai a kan shi amma wasu malaman na masaba malikiya suna ganin cewa karhancin mutum ya karanta sura biyu a cikin sura guda idan dai shi liman ne amma idan ya kasance kai mamu ne bin sallah kake to wannan an baka dama ka karanta abin da ya fi sura guda sura biyu sura uku saboda idan kai shiru kai gum da bakinka mai yiwa shaidan ya sa maka wasu wasi ko shaidan ya sanya maka wani sake-saken zance amma wanda yake liman an so a gare shi ya karanta sura guda ɗaya kuma ba a so liman ya makankale ma sura ɗaya kamar yadda ya zo a mazhaba ta malikiya kullum ya ta karanta sura ɗaya ko ko ya zaɓi wasu surori su da su kaɗai yake sallah a'a ana so mutum ya danƙi ya danƙi ya danƙi nawa a cikin sallar shi mala ya ce wa man ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'sihi fala shay'a alai mala ce duk mutumin da ya nune a cikin sallah da hannu ne ya wannan nunan ko ko akan da kai ne yayi fala shay'a alai wannan mutumin wannan mutumin baya da komai akan shi ba sai ya sujudu na mantuwa ba mutum ne kana sallah sai ya zo ya ce maka wai sallah azhar ce ake sai ka mushi haka wannan babu komai akai mutum ne kana sallah sai ya zo ya tambaye ka malam hasan ya zo sai ka nuna mai gida yana cikin gida wannan babu komai akai malam yake cewa wa man karara al-fatiha sahiyan sajada ba'da salami wa in kana amilan fa zahirul butlan malam yake cewa wa man karara al-fatiha duk mutumin da ya zo da fatiha so biyu a cikin raka'a daya sahiyan yana mai mantuwa ba'da sajada ba'da salami zai zo da sujuda sahau ne bayan ya salamce sallah ka karanta fatiha ka ƙara koma ka karanta wata bayan ka manta to idan ka salamce sallah sai ka zo da sujuda guda biyu sai ka koma ka zamna ka salamce amma idan ya kasance ya zo da ita da gamgam kawai ya karanta wata fatiha kuma da gangan ya ƙara juwaya ya ƙara karanta wata fatiha zaɓin malam wannan abdurrahman al-akhdari yake cewa wa in kana amidan idan da gangam ne ya maimaita wannan fatiha fa zahirul butlan yake cewa abin da yake gahili shine sallar shi ta lalace amma da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa sallashi ba za ta lalace ba saboda ya karanta fatiha guda biyu da gamgam amma dai ya zo da abin da makruhi ne a cikin sallah malai yake cewa man tadhakkara sura wa man tadhakkara sura duk mutumin da ya manta wa man tadhakkara surata ba'da inhina'ihi ila ar-ruku'i fala yarji'u ilaiha wa man tadhakkara sura malace duk mutumin da ya tuno karatun sura ba da inhina'ihi ila ruku'i bayan ya rige ya tahi ya duka yayi alaman zai ruku'i fala yarji'u ilaiha ba zai dawo ba yace sai ya karanta wannan sura misali ka ce wala dallin amin sai ka tayi haka kai baka yi ruku'i ba amma kai kaman za ka yi ruku'i to ba za ka miƙe ba ka ce sai ka karanto sura tukwana aka yi ruku a za ka tafi ne saboda duk mutumin da ya fara wani aiki a cikin sallah duk mutumin da ya fara wata sunna to ba zai barta ba kuma ya kama wata sunna wadda ka fara sai ka yi kokari ka ci gaba da ita za ka ci gaba da wannan ruku'in naka ka'i da sallah wasa jada ba a qabla salami sai mutum ya zo da sujuda guda biyu qabla salami kamun ya salamce sallah in gane ko mala cewa man tadhakkara sirra aw al-jahra qabla ar-ruku'i a'ada al-qira'a fa in kana dhalika fi as-surati wahdaha a'ada a'adaha wa la sujuda alayhi wa in kana fi al-fatihati a'adaha wa sajada ba'da as-salami mala yake cewa man tadhakkara sirra aw al-jahra qabla ar-ruku'i mala ce duk mutumin da ya tuna boyewa ko bayyanawa kamun yayi ruku'i a adal qira'a mala ce to ya sake karantawa misali sallah ce ta asuba bayan ka karanta alhamdu da sura a boye sai ka tono to a ashe sallah asuba ce kuma baka yi ruku'i ba mala ce a adal qira'a ka sake wannan karatun sai ka bayyana fa in kana zalika fi surati wahdaha adaha wala sujuda alai in ya kasance sura ce kaɗai ka karanta ka zo sallah asuba ka karanta alhamdu a bayyane sura kuma sai ka karanta a zicci kamun ka yi ruku'i sai ka tunano cewa a'a suran nan a zicci na karanta ta malace to kan maido wannan sura ka bayyana amma ba za ka zo da sujuda na mantuwa ba wa in kana fil fatihati malace idan ya kasance fatiha ce a adaha sai ka sake wannan fatiha ka karanta ta a bayyane wasa jada ba'da salamu sai ka zo da sallama ka zo da sujuda ba da salami bayan cewa mutum ya rige ya salamce ya rige ya salamce sallah an gane ko man tadhakkara sirra aw al-jahra qabla ar-ruku' ya'ad al-qira'a fa in kana dhalika fi surati wahdaha a'adaha wa la sujuda alayhi wa in kana fi al-fatihati a'adaha wa sajada ba'da as-salami mala yake cewa in fata bir ruku'i sajada li tarki al-jahri qabla as-salami ولترك السر بعد السلام سواء كان في الفاتحة أو السورة وحدها مالك تاوى إن فات بالركوع أما إذا بيّن كراتن كوبويوا يا رجي يا وجه كارجي كاي ركوعي سجد لترك الجهر قبل السلام مالك إذا abin da ake bayyanawa ne ka sirranta to za ka zo da sallam da sujuda guda biyu ne qabla salami kamun ka salamce bala yake cewa amma kuma walitarki sirri idan ya kasance abin da ake ɓoyewa ne ka bayyana ba da salami za ka zo da, da, sujuda guda biyu ba da salami sawa an kana fil fatihati ɗaya ne sura ce kammance ka bayyana ko ko fatiha ce kammance aw surati wahdaha ko da ko sura ita kaɗai ce abinda malam yake nufi anan misali mutum ne ya zo sallah asuba sai ya karanta karatu a zicci ba tare da ya bayyana ba wannan mutumin bayan kuma ya rige ya ruku'i ba zai tashi ba ya ce sai ya sake karatuwa zai ci gaba da sallah amma ya yi sujuda guda biyu kamun ya salamce sallah amma idan ya kasance bayyanawa ne za ka yi sai ka ɓoye idan ya kasance ɓoyewa ne za ka yi sai ka bayyana to wannan za ka zo da sujuda kamun ba da salami bayan cewa bayan cewa ka yi sallama mun gane ko mala yake cewa man da haka fi salati batalat sawa'an akana sahiyan aw amidan mala ce duk mutumin da yayi sake dariya a cikin sallah to wannan sallar tashi batalat ta lalace sawa'an kana sahiyan aw amidan dai ne wannan dariyar da yayi mai mantuwa ne aw amidan koko da gangan ne mala yace wala yadhaku fi salatihi illa ghafilun mutala'ib mala ce babu mai yin dariya a cikin sallar shi illa ghafilun sai mutumin da yake dan gafala ne gafalalle ne mutala'ibun wanda yake mai wasa ne da da sallar shi malace wal mu'min yace shi mai imani idza qama lis-salati duk lokacin da ya tashi zai sallah a'rada bi qalbihi an kulli ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala zai kawar da zuciyar shi da dukkanin wani abu wanda ba tunanin Allah bane ba wata rakar duniya wa ma fiha kuma mai imani idan yana sallah tarakar duniya zai bar duniya ne wa ma fiha da dukkanin abin da ke cikinta hatta ya hadura bi qalbihi jalala Allah subhanahu wa azmatahu yake cewa har sai ya halarto da zuciyar shi girman Allah madaukakin sarki da daukakar shi wa yarta'idu qalbuhu zuciyar shi za ta zanki bugawa wa tarhabu nafsuhu ran shi za ta yi mushi kwarjini min haibatillahi jalla wa ala na daga kwarjini na Allah maɗaukakin sarki fahadihi salatul muttaqina mala yake cewa wannan ita ce sallah sallah ta masu kiyaye dokokin Allah sallah ta masu sallah ta masu tsoron tsoron Allah maɗaukakin sarki ina ganin kuma anan ya kamata mu kwana abinda muka karanta na daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته